إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atul musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin tamagaran jamhuriyar Nijar yau muna talata sha uku ga wata na jumadar ula hijira shekara 447 wanda ya dace da hudu ga watan sha daya dubu biyu da ishirin da biyar yau inshallah za mu yi darasi na 61 cikin littafin fikir suna na asayi da sabik a darasi da ya gabata ina ga muna cikin bayani na abinda ake yi tsakiyar karatu ya kama maganar sunanta wanda ya huce ta aya mai rahama ko wani abin roƙo ko fadala ko neman tsari ne ya nemi tsari ya nemi fadala da sauransu wanda duk da bayan da ya gabata dai albani rahimahullah cikin tamamul minna ya yi bayani mas'alar ta bambanta akan duwal istifta irin wannan bayanin da ya yi ba a samu ba a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko so guda a sallah ta farilla ya tsaya a wata aya yayi addu'a ko yana isti'aza ba a samu haka ba a aikace naga kenan wannan ra'ayin in haka za a yi sabon cikin addinin za a iya kawo abu da yawa na babu shi ba abinda babu shi kuna a bar shi inda yake ba a samu ba yayi a sallar farilla tsayawa wajen wata aya ya yi wani magana ko addu'a ko isti'aza ko nema ba a taba samu bici na kai ce ba na bane za a dogara a kan shi kamar da ya wani a yi a sallar ta faralla a nafilaka wannan sai ka yi amma a faralla babu shi gaskiya aikaci to wannan bayanai da ya sai muka zo daidai ya ce warawai na an huzaifa ne ko al-husaybah ibn yaman radiyallahu anhu qala sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata layla فافتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مدى فقلت يصلي بها في ركع فمدى فقلت يركع بها ثم افتتح آل عمران فقرأها ثم افتتح النساء فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية بآية التسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم abinda yake ruwa ya ta huzefa radiyallahu anhu iya ba da labarin cewa wata rana sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam za ta lela na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare gini ya zo ya ba annabi sallah cikin dare ita wannan sallah annabi sallam ya fara karatu an san da yadda wani bayan fatiya ya ce faftaha al-baqara ya bude fara da suratul baqara faƙulutu sai huzaifa na ce mana a raina na ce iyayewa yarkawa inda lami'a iyayewa aya ɗari zai muka zo ɗari sun mamada sai zarci bi tsaye ba aya ɗarin faƙulutu yusalli yusalli biya fi raka a raina na ce iyayewa to na san duka sura zai karanta a wannan raka nan ma ya ƙare kaf ya shanye bakara sun maftata ali imran ya bude ali imran faƙara a duka ya shanye ta sun maftatahan nisa kuma ya buɗe suratun nisa gaba ɗaya ita ma faƙara duka ya shanye ta kasan don akwai lahiya an kai tsaye wajen a wajen izi goma sha biyu ba izi wajen goma sha biyu a raka a ɗaya kaga abin a yi ya huce su da sun ƙura'ani ma abin ya da yawa gaskiya to wannan dama abu ne to amma shi kan shi dai zai bai sha wuya dan ya ce kwarai ya ci iya gudun ne a gudun shi ma da abu ya gaba da zai yi ne gudun bai yi hutan ne gudun wannan ci iya karantar da kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ibada wadda kuma da yadda Allah ya ba lokacin albarka wanda jidda ya tabbata shi ma daga baya bayan shekaru da an ce kusan shekara daya ko biyu ka hanyar cika shi ma ya rage don ta hata wuturin shi ya mero shi ya raka a bakwai maimakon sha daya a shekaru da suna kawo abu da yawa rage amma nan da tabbata da yawa kana to wannan wai ba abin mamakin ba karanta wannan yanzu zan gadi ba yan musabba ko abu ayi gana nan da ya zigo sha mi lokacin awoyin duk da haka zai awoyi amma shi yin karatun da yake ta ya karawa mutarassilan wannan izin goma sha biyu da aka yi ya ce iya karatu a nutse daki-daki mutarassilan ba wo gaga ki bai kare ba ya sabka kamar da ake kasa mahi yawan ko da a sallan ma ta ga bala ana kiyamun lelin ne so ake a sabke ga mutum ya gaugawa da kira ba wani baka ji abin da yake faɗi madina dan dai ko ya sabka gurin shi ko ya sabkal ba irin abin da yake ciki ba tunanin abin da yake cikin ayoyin ko surorin wanda wannan karatun da iya karatu ne mutarassila kenan daki daki kuma ba haka ce idan mar bi ayata bi ayata tasbihin sabba in yazo da wurin tasbihi ne a zai tsaya ya tasbihi ga Allah haka wai zamar bi su'al amurin roƙo ne tsaya roƙi Allah subhanahu wataala ko ya zama rabi ta'awuza in yazo wajen neman tsari ya tsaya neman ta'awuza neman tsarin Allah a wurin da ya dace haka aka yi wannan raka daya ba san kuma nan da raka daya kama labari ba san sauran abin da aka yi ba san da almuhim ya kawo wannan ruwaya shi sai da sami kan kawo hujja ta an ana iya cikin baban abin da ake a sana'ar kira ne ko kina a cikin karatu to wannan bayanin muka yi baya lalle ya tabbata ya haka amma a nafila ne ya tabbata gaskiyar magana ba a cikin sallah ta farilla ba sai ya ce kala ashabuna yustahabu hadha wannan abun ita ashabuna ne kaman kasan muhiyawa shimalin asali ba shafi'i ne da muhiyawa da man shafuwa suna cewa yustahabu hadha wannan abun yin wannan tsayawa wurin roƙo a roƙa wurin tasbih ayi tasbih wurin addu'a a roƙa ya ce yustahabu haza wa tasabihi wasu a kamata as-su'al daga yin tasabihi da neman da roƙo wal isti'aza da neman tsari duk wani abin an so shi lil qari fi sala wa ghayriha duk mai karatu a cikin sallah zai haka a sallah ne ko ma'ana wajen sallah shine fi salati wa ghayriha a sallah ko wajen sallah kuma ce walil imam wal mu'ammum wal munfarid mamu imam zai iya yi mamu zai iya yi mai sallah shi kadai zai iya yi domin addu'a ce nan idan mun diba kalmar duk da fikihu ce daga ta magabata idan muka diba mas'alar a hana karatu lokacin neman iyayi idan neman bai tsaya ba addu'a kai kai ina kai na tsaya ina magana kai da kai addu'a kana jin kira'a kaga nan mana mai daban da an kashi ne dai akan wannan mazhaba amma ba wani madogara bace ba liman iya karatu kaza kana addu'a ba shi iya karatu limamin ka bayan cewa muka shurara kamar da bayani gabata baya za mu ka bayani gaban shari'a na mas'alar to shi dai yace a mazhabansu sun ce ana iya liman nayi imamu nayi kuma al-munfarid misalla shi kadai nayi ce li annahu du'a domin addu'a ce fastawu fi suka aka daidaita da mamu da liman da misalla shi kadai ka amin kaman zama amin wa yustahabbu kuma an so li kulli man qara ga duk wanda ya karanta alaysa la bi hakamil hakimin sutatin shi ma an so an ya kula ce bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin an kazo alaysa la bi hakamil hakimin kace bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin kama Allah ba shi mahi kyawun masu hukumci ba ne kuwa gwagwaninta wajen hukumci daga ce eh kamar tabbacin a hakakin kuma kai magana su masu shaida wai za ƙara an ka karanta alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta ta kashin su ta kiyama nan ma an suka ce bala wa ashhad wai za ƙara fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun na mursalat nan ma an karanta zaka ce amantu billahi wai za ƙada sabbi saman rabbikal a'ala in ka ce sabbi saman rabbikal a'ala za ka ce subhana rabbiyal a'ala wai ƙulu haza fi salati wa gairiha haka za ka yi in ka karanta wannan ayoyi a sallah ka karanta su ko a wajen sallah za ka yi in ka karanta ƙarshen tin alisallah bi aka mana hakimin ka ce bala وانا ذلك من الشاهدين ان كرنت القيامه اصلى كوبا اصلى با ان كزو قرشي اليس بذلك اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى كتي بلا واشهد ان كزو قرشان فبي حديث بعد من الصلاه نما كتي امنت بالله قرشان سبي سم ربك الاعلى ان كرنت تا كتي سبحان ربي الاعلى ويقول هذا في صلاه وغيرها ذاك yana abun a sallah ko a wajen sallah to mana abin da matsalar take cikin nan cewa tunda wannan ababe inda suna da manogara ne za a ce duka su tabbata gaskiyar magana wannan duk abin da ya ambata wanda yake da ruwa ya tabbata ta guda ce kurum duk sauran hatar suna da rauni duka ɗaya ce ta maganar alaisa zalika bi qadirin ala an yuhyil mauta ita subhanaka fabala ya tabbata subhanaka fabala amma ƙarshen wannan hataruwa ya cikin sanar abi dawud لما نزلت سبيس من المقالة قال قال جعلوها في سجودكم ولما لما لما نزلت فسبيس فسبيس من ربك العظيم يتي جعلوها في ركوعكم فدون روايه بعد mai inganci akwai cikin Abu Dawud ka ruwaya Albani ta ruwaya cikin da'ifa ta Abi Dawud hadisin akwai mujawwalai akwai da rashin inganci na ruwayar kenan a takaice wannan abin da ya hudi ɗaya ne yake da madogara kwakwara wanda za ta yi shi aikace na ƙarshen kiyama amma ƙarshen tin da ƙaddasho da sabi saman alaka ta sawar rabbi al'ala duk wannan ba ɗin inganci ganin sallar salama ƙwaron ya kasu dai cikin abin da yake cikin mazhaba ta su allawa alam shi ne ai kaman abin da ya sa kaman albani na mawallaki bayanin dalilin duk da har ma masu ganin asalin wasu na kama magana ma ƙida ko ta maganar malamin ganin abin da ya sa mai damar ci ɗauki littafi mai ta haƙiƙi saboda ce littafi ne duk da akwai saman ganu akan aƙidar shi wani hasan banna ya sa ga mai zaka wani abubuwan littafi ne dake cike yake da fa'idodi kuma da hadisai fiqhu ta aka yi ta akan sunna amma kurakurai ba wani abu da ke gujewa da kurakurai shi yasa ganin littafi yace iya da usulubi kyakkyawa kuma ya samu karbuwa kuma ya yi shi a tsari wanda zai al'umma ta afana sai albani ce shi yasa ya nemi hamar yawa littafin gyara ta hakiki maimakon a soki littafin gaba daya ko a yabanta shi a akwai fa'ida a doki fa'ida kura kula gyara kura farko ce ya nema shi malamin ya gyara da farko bai gyara ba ya ba hanyoyi malamin akwai wurare da wani ta ba da aka iya barin wasu ababen da sa ko bugu zaka bugu anan babu kaza babu kaza yayi bugu na bayan wasu abaci wasu ababe da bai taba sa ba ce shi kuma ganin ce littafin ya yadu kuma iya da fa'ida ce shi yasa yace yazo ya zamana yayi taqiqi kan bangare mai girma cikin littafin shi na shi tamamul minna da ya kan mas'ala yanzu dai wani mas'aloli da ya magana kurin wanda za mu rike wajen aiki na ƙarshen kiyama amma ƙarshen fabi hadisin ba da yi mu nuna ba wani abu sabi sai marar baka Allah kuma ka cigaba karatunka ba nan zaka san da kwaran sai ina ne kuma dona abubuwa ta na bayan mun ce wani tasbin sauransu dona a nafila ne tabbata hatta na bayan ma duka a cikin nafila ba farilla bane ba ya ce mawadi'ul jihari wal israr bil qira'a wurare da yake cewa da aka kawo inda za a bayyanar da karatu ko a asirce shi ne zai gaya maka a ina ne ake bayyana karatu a sallah a ina ne ake boyewa kuma wani muna magana kula a ce boyewa ba a yi da akwai masu boye su ce a yi a na yi a raina ba a ranka ba za ka yi ba a karatu a rai sai dai ka yi tafakkur da ka yi tunani tafakkur ne ba a yin ya ce ma'ar kazabi shafatahu dole a samu halishe ya yi lafazi dole halishe ya yi aiki da laibis ya aiki ba a karatu da zuciya kana kallo kurin kana hucewa kun ya huce a balle kace nan wajen sabka da ake ta gargajiya ta ba mutum izini da nan da ya kare kun haka shi kun zaka iya juya bakin share zaka iya kurum kun iya juyawa wanda san zuwa wajen takara da ake ta sabka qur'ani mai yawa duk wanda san takara da ake ta gardawa wanda ake biya a sabke qur'ani zaka mutum bakin share amma iya juya takarda juya takarda nan da ne ga an kare ta babu ce ta bada da ke dama ya taye ba da a yi abinci ta raba kudi ta ba su kudi da abinci ake yanzu a sabkai to na ta samu guni da aka zo nuna da yanci to cin zama na ƙarari ha ƙarari ma nan an ƙare ƙurani ta ce an ƙare ta ce kam tille yau wurin na kuna ka ce kun ta ce an ƙare kuna akan abinci kuna duka bai dace bai dace ba sai ya ce wasu natu an yaji halal musalli في ركعتي الصبح والجمعة والأولين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء أن سننت قم يسلى يبين في ركعتي الصبح والجمعة ركعوا يبيو قبالها نسلى الجمعة دركة نسلى الصباح ركعة بين الصباح قبالها أنسو أبين هكا ركعة بيو تجمعة قبالها والأولين من المغرب والعشاء haka an so a bayyanar da karatu kenan a daga murya a ji a sallar magariba da sallar isha haka wal idaini haka an so a bayyanar da karatun idi na azumi da na layya wal kusuf haka sallah ta kisfewar wata ko kisfewar rana an so a yi karatunsu a bayyane wal istisqa haka sallah ta shayar da ruwa ita ma an so a yi karatunta a bayyane wa yusarru fi zuhur wal asr amma kuma sunna ce a ɓoye a yi karatu a ɓoye a sallar azuhur da sallar ta la'asar wa sallar ta magarib da sallar da raka uku ta magariba wal ukhrayni min isha da raka a biyu ta ƙarshe ta isha duka an su a yi su kenan a ɓoye su wa amma baqiyatan nawafil fa nahariyatu la jahara fiha amma sauran nafiloli ta rana ba magana bayyanawa waleliyatu yukhayyaru fiha bain al-jahr wal israr ta dare mutum iya da zabi tsakanin bayyanawa da asircewa wannan duka dai fahimta ce fikin mas'ala ce domin babu wani sharadi ko ta rana ko ta rana ko ta dare a ce ga wanda aka ce ai duk wanda kai kamar Aisha ta ce sai muslim ta ce nafila akwai zabi kan shi haka yana tana da wata ruwaya ta kasim bin muhammad ne wanda ya ce ya zo wajen aisha da sahe da wallaha tana ɗaki tana sallar wadduha tana inna kunna kawar fi anna mushriki da faman lahu alaina ka iya jin daga waje iya jin kirata take kuma kuma kuma wannan ce take aisha da jalana kenan babu shi ma sharadi dan ka bayyana da nafila da rana ba aibu bane ba ko ka boye ko ka haka da daren ma misali karatun wuturi ne sallar wuturi ce dai kyamun da kake yi babu laihi ka bayyana ko ka asirce illa abin da aka ce wanda san abin daɗin abin karatu na ƙur'ani kusa da dare abin da iya baka kuzari jima kana yi kai ka jin abin da kake hudu iya taimaka maka nan na shadala wannan iya da iya da taimaka mutum mai sallah ya jin abin da yake hudu amma dan ka boye baka yi laihi ba sai amma yake cewa wani afadalu abin da ya yi kai wannan kwanza ke na makalai ba amma dai kuma yanta ga abin da ya yi ya ce a tawassu ka bayyana da yawa kuma ka ɓoye gaba daya wannan shi ne magana kuma zai ka dalili kan haka me yasa ya wannan fikihun cewa bayyanawa tsakanin bayyanawa ka a bayyana da yawa ka ɓoye gaba daya ga dalili ya ce marar rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bi abi bakar wawo yusalli ya kafi da sautahu wa marar bi umar wawo yusalli rafi'an sautahu falamma ijtama'a indahu qal ya aba bakar مررت بك وأنت تسلي تخفض صوتك فقال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت قال لعمر مررت بك وأنت تسلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله وقز الوسمان وأطرد الشيطان فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر أخفض من صوتك شيئا kaji abin da madogaran magana kenan rahu ahmad kuma abu dawud kuma ruwaya ta tabbata ko ce hadisi tabbatacce abin da yake ruwayar wadda ya dogara a kanta ya ce marar rasulun sallallahu alaihi wasallam da latin da abubakar annabi ya wata ran ya zo hucewa a wani dare ya zo hucewa ta gidan abubakar da ya huce abubakar ba wa salli iya sallah amma sallar da abubakar yake ya hafi da sautau iya sassarta murya kenan murya ita ƙasa ba a jin karatun kuma wa marrabi umar ya zo wucewa ta wajen gidan umar shi ma umar dai wa huwa salli ko ne dai sallaci ga dai dai cikin daren dai haka ba barci barci ake gaba dai ba kowa iya nema ana fafatawa yace shi ma umar iya salla rafi'an sautau amma yana daga murya yanzu annabi ya kare turkin shi ya kewaya kuma da sahi falamma jitama inda da aka kutse aka hadu majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci kenan da saka hadu gaba daya ga Abubakar ga Umar ko Abubakar shine falama ishtama indahu da Abubakar da Umar sun hade an zo an hadu kenan a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce indahu qal annabi sai ce ya Abubakar marartu bika wa anta tusalli taqfidu sautaka Abubakar na wuce ta gidanka ta wajenka kana sallah amma kana rage ka sasa murya ta yi kasa فقال يا رسول الله يا مزن الله قد أسمعتم من ناجيت إن ما تأسى كينا ناجي يد وانتي نكي غانا ود شي أي شي يجي الله كي الله يجي قد أسمعتم من ناجي يد وانتي نكي غانا ود شي كينا ما مثلا بچه وشي الله يجي فقال النبي سيتشما هي النبي تشما عمر يتشما ya ce annabi ya ce umar kala da umar umar marartu bi kai ma na zo kai kuma na zo wuce ta wajenka wa anta tusalli rafi'an sautak kana sala amma ka daga murya kuma duka da dare ne fa qalat ya rasulullah wa qad al wasman wa qad al shaytan ta so ina yi ne dan in halkar da masu bacci su tashi kiyamul layl ya makwabta a tashi a sallah tashi a fafata cikin dare eh kuma in kuri shaytan eh jikira ya gudu kaji shi shi to annabi zai kowa ba kai ba kai kaza kaza ba annabi sai karanta da su hanya mai sauki muhimmanci shi magana abin da yake nan sai annabi shine faqala sallallahu alaihi wasallam ya ababakar ya ababakar irfa min sautaka shay'an kai ka dan kara ki dan kara mu ya kara volume kaka sauta ta yi kasa da yawa ka dan kara sai kuma umar aka fitar sautaka shay'an kai kuma ga rage daga kai ka rage daga da yawa kuma kai ka daga shi ne ka shi ne hujjar su kenan daga nan ana san a yi mai tsaka tsaka tsakiya ta wasu baka daga ba da yawa kuma baka sassafta gaba ɗaya ba wannan shi ne manuwar wannan abin da ya ka ana ɗan wa'anan menene za mu ɗauka mas'alar a yanzu wani ana magana a wancan zamanin babu lasifika za ta iya kaiwa kilo nawa lasifika kai ta kake launa wani mai kyau in ta wasu da kyau da su fi ka biyu mai hannun dai yanzu muna magana na ajiyar mustapha gashi nan ya kita ya ji alaƙari zama an gyaran da su fi ka iya garma na kishin abin da kira sallah ana ta gani kenan wannan kuma ya dace da abin da su fi ka kenan ka gautu wannan idan magana ba da su fi ka an ce a rage saboda makwabta ka tada su anan barci na glasifika wannan shine masu balle masafa wanda suke yin karatu cikin dare na masafa su hana mutane barci an aka yi magana su ce ai ƙur'ani suke karanta ba san ƙur'ani ne a hawa ne taɓa kama misali ai ga 'yan bambini 'yan gidan giya suna yi kaɗa-kaɗa salonsu na shi to bawon allah wannan neman wuta ke da kudin shi da kudin shi ke neman wuta da kudin shi ya je yake iskanci yake shagantaka ko neman zini ya gwada kudin shi kai da ke da malada kanka kanka shi da wannan dama shi da ba magana dama shi zinin ke nema dama zinin ya je saya yanin ke nema ma to kai ka gama kanka kai mai neman lada haka wa shi an gama a wannan dama shi sa dama kan sabo yake kenan kai da ake wa kai mai neman lada ake gaya maka a kakkai abin zai je mazini ka je wajen neman lada ka je neman kanka zini domin idan ka hana wani barci da akwai wanda bai bukatar tashin cikin dare barci ke soyi akwai mara lahiya barcin kwan sautin mata da mai haka da ke ina tare wani lokaci nan da ake wani na gabas kenan wallahi wani kira ne ce malam ya ce wallahi malam da Allah ku yi magana ce wallahi ban lahiya wani makwabtan na musu nagatin ce wallahi har asuba ban barci ce ban kun ban lahiya ban ne barci abin ce akwai zalimci ya wada bai kuma yawan hudi shine hudi shine yake hudi to lo nake san inda bala nake da mu a kusa bai wa kai barci ba kwa ke barci ana dimi to kaga wani waka wani muke nan mutum sai muke ce hatta a lokacin tahajjud lasifika a sa mai wadatuwa kewaye ko cikin masallaci ka asa na sama saboda akwai wanda bata kama shi ba bai su bai bukata zoyi kuma iya bukata barci kaga kenan an hana mutum barci kanan ka shiga haƙƙin wani shine matsalar lahi ne shiga haƙƙin wani kai kana ibada ka ba ce dole shi yayi ba kuma yau shi iya so gaba zai misali ko yayi ma ya kare kunci ga soyi ka hana shi barci kuma da yawa akwai san mutane bisa barci inda sauti kuma ga yara kwarai gaskiya abin iya bukatar gyara wanda akwai zalunci gaskiya da yawa aka zalunci mutane ba da wani masu musamman da wani kullum kodin suka suka wara wani damar yan guwe sun ma dangana kudin da barci ya yi daga baya to gaskiya zalunci ne kuma ba wanda an mutum magana ce bai san addini ko bai san qur'ani a kai ne mai neman lada aka kauce ma ka gaje kwashi zinihi aka ce ciku biyo gerte aka ce almai ciku biyo gerte wajen neman lada zinihi zinihi naka da ka dauko hiladan don wani hakkin wani ne kuma shi bai yayewa bai yaye ba don hada ya suke mutane ba su daji kaga kenan bai dace ba ya kamata mutum yayi abin da ba zai zamanto ba ya cika haƙin wani to kuma dai wannan ba da sifika ma annabi ce ka rage umma ka kenan ya rage aka ce to sai yanzu bayan wannan bayanin sai dai kenan a takaice ya gaya mana a sunna wurare da aka bayyana karatu a sallar dai farilla asuba gaba daya raka'a biyunta da juma'a gaba ɗaya raka'a biyunta da biyun isha da biyun magarba asar cewa biyun azahar gaba ɗaya la'asar gaba ɗaya da biyun bayan azahar da biyun kai da biyun da ɗaya ba magarba da biyun bayan isha kuma na fila ce bayani ko ne a takaici bayan da ya ce a rana ba a bayyanawa ba a bayyana da asar cewa kuma amma da dare ne ba da zaɓi to mun je dai zaɓin dai shine tsakatsakiya zaɓin kanshi a yi tsakatsakiya kenan da kana ɗan shi kuma baka ɗauki hankalin wani ba shine ko abin da ya yi kuma kai hujja da hadisi na Umar bin Khattab abu da ruwa da Abu Dawud haka Imam Ahmad suka ruwato kuma tabbatattar ruwaya kan tsakatsakiyar kuma ka hana wani barci sai ya ce wa in nasiya fa asarra fi mawdi'il jahari أو اجهر في موضع الإسرار فلا شيء عليه وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها زي منتي ولن صلى أزور أم بينا كوكوا ورن مغربا كو إشاء أم بوي باب وانا بأكانكا إيه wannan fikin malikiya suna kawo ba'adi mun ji harfi fil makarar sirri fil sarar zai ba da salama wani asarar fi jihar zai kabla salama wannan haka yake a shinwude amma abin da ke magana wai babu wata madogara ne a sunna da annabi ko sahabbai suka ce haka kin an bayyana ko an asace illa ƙa'ida mutum ba uzurin komi ka yayin da aga ya makai wurin bayyanawa koyi da annabi sallallahu ka bayyana inda yake bayyanawa ka ɓoye inda yake ɓoyewa haka abu da ke cewa inda muka ji ya bayyana mu bayyana muku inda ya ɓoye ɓoye shine suna kura amma hai mutum ya mance me yasa za a ce ba wani abu da ya kawo a ce sai ya yi wani a kabali ko ba da ya mance shine kuma mun karanta a baya ruwa ta cikin sayar bukhari ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sukan ce a sallah azhar kin ce yakan jiyar da su aya kuma aka ce aya kuwa kaga ba kai dai ba akwai ta aya da ta wata surar ma ko akwai ayoyi da sun surori da ƙasa ƙasa wannan kenan akwai dama ka kuma annabi wani abu iya yi kenan ba na abu ne ba kanan kenan inda shi ne imamun nawawi yake kawo cikin sharhin muslim yake kawo magana wannan cewa kenan kaga kan wannan magana babu magana kabla ko ba'adi dalilin bayyana ko asar cewa balle ko mutum mancewa ce yayi ka ɗora mashi ba'adi kwarin kuskure ne ya wuce shi zai ke ce maka an ma har ka mance sai ka tuna kana tsakar karatu ko ka kare fatiya ko ka tsakiya ko kana cikin sura sai ka tuna ashe wajen bayyanawa ne sai ka daga murya ka ci gaba karatunka shi ne ce kurin bana alaiya sai ka gina baka ce a koma bayan saki kurin ci gaba za ka yi wannan shi ne abin da yake wannan magana kuma wancan wanda ya karanta na malakiya da ya gaya ga haka da su suka wadi fiƙi wuce fahimta ce wallawa alam kaga nan dai an ɗauke maka yi wani bayyanawa ko asir cewa kai kabul ko badi sai alƙira'atu khalfal imam mas'alar karatu a bayan liman mamu kenan muka bayanin satin da gabata ne wancan yace al-asalu anna as-salata la tasihu illa bi qira'ati suratul fatiha asalin magana sallah bata inganta ba dole sai an karanta suratul fatiha tukun sallah ta yi fi kulli raka'atin min raka'atil farad wan nafal dukkan raka'a daga cikin rako'in kowace sallah sallar wannan farilla ce ko nafila ce kowace raka'a dole a mata fatiha kama ta kaddama fi fara'id sallah kamar da ya gabata a baya cikin farallan sallah na karanta fatiha a kowace raka'a illa annal ma'amuma tasqutu anhu alqira'a amma shi mamu an doke mai karatu wajibu alayhi istima' wal insat fi salat al-jahriyya mamu wajibi ne akan shi wajibi ya shuru kai magana kuma ya bada kunnen shi game da abin da ake karantawa shine wajibin mamu ya ce ya wannan magana ta cewa mamu an ɗauke mai sai dai kudin wajibi ci shurare da shuru ya shurara da ƙaunin lahi ta'ala wa idha ƙuri al'ur'anu fastami'u lahu wa an situ la'allakum turhamu Allah mai gima da buwa yana cewa in an karanta al'ur'ani ko ana karanta ƙur'ani fastami'u lahu ku shurari ƙur'ani wa an situ kuma ku shuru la'allakum turhamun dan ku samu jin kai dan a cikin ku kaga kenan yin haka iya sabbaba maka samun rahmata Allah ka shurara ka kai magana dan kuma yin magana anan shurare ka ayi magana iya zama wajibi a cikin huduba da cikin sallah ba haka ba kurin mutum kamar da mutum zai zo kuna hira ko a wani majalisi ya sa kira'a ya kama ku wannan aya mangada na wuraya ta ɗaya cikin tabi'ai ne suna tattaunawa ɗaya da sabi ma anas ne suna tattaunawa sai wani a gehi iya karatu sai na ce masa kai buku shurara qur'ani da su kyale shi an ji ma sake buku shurara ko suka ce kai wannan ba wurin bane ba ba wannan wurin bane ba aka ga magana to gabar mu hiran gurin to kaga wannan shine zai misali a kasuwa ko a tasha mutum yanzu sai kira a shagon shi to hana ku hira zai yana ku hira kurum a cikin kasuwa ko a shago kaga akwai matsala yamma to dama abin ba a ce ba a ko ina ne inda yake wajibi ka shurara a inda yake a sai a hudu ba ko a cikin sallah a sauran wani in kana so ka je ka zo ka shurara in ba wannan wurin bane ba kana da dama ka je ka zana ka shurara amma babu dole a ce kai laihi magana kenan kenan a hudu ba ne da sallah yake wajibcin shurare to shi zai zina ya kawo na aya ta wajibcin mamu ya shurare liman kai ya magana in ana katon qur'ani dan samun rahama ta Allah bayan wannan aya ce wali qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara al-imam fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in muka ta ya ce idan liman ya kabara kuma fakabiru ku biyo ba ku kabara ke in ya kabara ku kabara wai za kara fa an situ in ya karatu ku shuru kaga na ayata maka umarni ka yi shuru hadisi ya maka bani ilimin na karatu kai kai shuru shine madogarar shi kuma ta wannan ruwa imam muslim ya inganta ta wa ala hadha kan wannan bayanai da ya gina akan wannan aya da wannan hadisai na wajibicin mamu a bayan liman shurare zai yi ko fatiha ko sura wajibin shi wannan shine ibadar shi shine shuraren wannan kamar albanin mun ga shine ibadar shi ya shurara kai magana yace wa alhaza akan wannan magana yuhmal hadis akan za a dauki hadisin na man kana lahu imamun faƙira'atul imami lahu ƙira'a wanda yake da liman karatun liman karatun shi ne wannan ruwaya wasu malamai na magana a kanta amma albani ya kawo dalilai kuma na kata imam malik ya inganta ta har shakar salam bin taimiyya ya tabbatar da ruwayar su malamai suna shi za su ke kuma su magana kan ruwaye amma ta tabbatar tana da tabbaci insha Allah ya ce mai ana sai ya ce ai ma'anan magana an na ƙira'atar imam lahu ƙira'atun fi salatul jihariya kenan karatun liman karatun mamu ne a wajen sallah ta bayyanarwa wa amma salatul jihariya amma sallah siriya amma salatul siriya sallah da ake aboye فالقراءة فيها واجبة على المأموم anan kai ma mamu dole ka yi kira'a anan anan ne dole ka yi karatu inda ake aboye wakaza tajibu alaihi alqira'atu fi salati jariya idza kana bi haythu la yatamakkanu min istima' al-imam haka wajibi ka yi karatu a sallar bayyanawa inda yayi nisa baka jin qira'a al-imam kai shuru kai baka ji kai baka baka ji ba cama dalilin shurare ne kenan dalilin ka shurara su aka naka sunan baka shurare kare ka samu wasu ma da maka yawa kanka kenan inda baka jin kira'an liman za ka yi karatu a koda wurin bayyanawa ne abin da yake magana magana kenan sai kala abu ibn arabi والذين رجعه وجوب القراءة في الإسرار للأمم الأخبار أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه بثلاثة أوجه ibn arabi ke cewa dai da ba maliki da shi ma na san arabi ya ce abinda muke rinjaye suwa akan maganganun a yi karatu ka a yi karatu ba lima don magana saman gace saɓani ne malamai ya ce abinda muke rinjaye suwa wajibcin yin karatu a wajen da ake asircewa dole ka yi karatu don hada wa'annan labarai da suka zo da suka ce mamu ya yi karatu a sallah wa amma jihar amma wurin bayyanawa fala sabila ilal qira'ati fi babu wata hanya da mutum zai karatu a inda liman ke bayyanawa babu hanyar da mamu zai karatu a bayan liman yace kamar me yasa dalili dalilin shi yace da salasta auju saboda hanya dalilai guda uku haduwa hanyar ɗaya cikin dalilai suka sa suka hana mamu ya karatu a bayan liman annahu amalu ahlul madina duka mutanen madina wanda na bai bari haka suke yi ba a sa mutanen madina ba suna karatu a inda liman ke bayyana a tsani kun san wani ya ce mas'ala ta shi imam malik cikin malamai maza ba iya daga cikin masu ganin shi a kowane lokaci in abu ya zo ko akwai manganu saɓani daban-daban sai diba he diba mai ake a madina kasan shi banin madina to shi hujji imam malik tun da madina nan ne a nasarar makashar rayuwa annaba a madina ne annaba ya bari muke da al'ummar da ya bari abin da ya bari suna yi kenan tun da aka zo haka suke yi kudin shi hujja a wajen shi duk da da yawa kuma shi malaman hadisi ko sunna ba su ba da goyon baya ba kan wani ra'ayi na malika aka samu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ya canza ko wani ya kawo ko an samu sarakuna zan misali eh al-mulk bin Marwan shi fara kawo ayi kiran sallah biyu a masallaci a nan Madina makan shi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin cikin sallah da yake daya yake annabi sallallahu alaihi wasallam hai kai da shi sai ya shigo masallaci na juma'a liman zai kiran sallah lalladan zai kiran sallah amma lokacin Usman bin Affan abin da ya wakana shi Usman ba a masallacin da yake kiran sallah an in zawala ta yi sai ya tura zawara kamar kasuwa ce a madina suna shiga ana cikin harkoki ya musulunci ba hannu ba ake ra'alami shi suna can suna harkokin kasuwa sai sa a je daidai zawar lokacin sallah ya shiga ya a je can a yi kiran sallah don kamar kira tambihi ne lokacin sallah yi amma a masallacin madina na sallah salama shi ma kiran sallah ɗaya usman yake baby ba da akwai masu kawo ai usman usman ya fara sallah ke sallah biyu a usman biyun da yayi ba a masallaci biyu su guda a can kasuwa ne ake ɗayan a yi ɗaya yadda annabi ya yi bari haka yake yin ɗaya a masallaci ta na murabun haka haka mai aka ce wannan cikin wannan sarakunan shi ne ya fara he ɗoko wancan shi tsarin da ya su musamman da suka isko tsarin da ya shi na zawalikin na wanda ake a kasuwar ya kayi shi a yi daidai zawal in ta yi a yi shi a masallaci kuma idan liman ya zo ya a zo a yi wannan na biyu shi ne mai kantar sa'ani bai gane risala ba kanta a cikin misala yake cewa wa ammal adhanu sani a rasu banu umayya kiran sallah na biyu banu umayya suka fara shi misala malamin sunna ne ya kai bayani a hadisa wuce ga gani su suka kirkiro shi to mutane su ce ana nin kinsila a kinsila na biyu a wajen harawa kirkira ba wajen ba wajen na biyu wanda kirkira daga baya ba yanin ba wajen aikata wajen ba a wajen aikin shi ne wanda annabin ya yi na biyun amma yanin azanar sani wanda aka fara na biyu bayan na harko kenan na bila wancan da ake na dezawan shi ne ke ni azanar sani ba yanin ba wancan na biyu ne ba abin yi suka fara ba a'a shi wannan wanda wancan nazawar ki ne kawo shi masallaci shi mamal shi zai sallah ke ni ki wannan kiran sallah da ake ne da zawan a kiran sallah suna kenan banu umayya suka fara shi zamanin annabi sahabbai babu shi shi kuma an ce shi kuma bai cikin wanda ake koyi dan misali kan magana ta cikin sharri sallah wannan alfakir da wani yace shi kuma bai cikin wanda ake koyi da su bai cikin wanda ake koyi da su shi kuma amma shi ya kankira sarki ne sarki cikin sallah kuna kuran shi fara shi to kaga imani ayi su na yi mu mata a madina sai zama musu hujja da ana a madina ya annabi yayi a takaice dai shi imam malik iya aiki da amal amal a madina duk da wuri da yawa akan samu in abu ya tabbata a sunna abin da annabi ya tabbata ba a diba mai aiki a madina za a mai annabi ya bari ko da shi magana ya annabi ya bari mutane me asan sahabi ya ce ga annabi yayi dole abu wannan magana ta karara ta zo a hili na si karara wanda aka isko ga abin da annabi ya ce sahabbai kan samu sahabbai daman abu sani ba sai wani ya zo ya tambayi kanshi a takaice ko wani shugaba ya zo ya yi kun ba tare da wai malaman su amince ku za ba dole su kiyale kun in ma tsoron shi abin da sun fitina su kiyale suna kallon malaman suna kallon abin da aka yi amma su kiyale ban suka iya na misali irin abin da suka a maka ko madina na kawa da ado duk marancin gaje maka ko madina ga gana ka ga gana kana dole ko kana daga turai ka zo sai ga abin mamaki a masallaci kayan ado nan na abin zane nan wani wajen ginin wajen kawa sai ka zama kawai sai ka kana kallo shi ga nan asa annabi ya hana ya ce kakku ya hana ka ayi ado ka kwata masallaci ya ce da tazakuruna kamar ta kwata hudu sara kuma zai zamanin zai zo za ka kwata masallaci kamar da saru suka yi da yahuda suka yi annabi ke cewa idza zawaqatu masahibakum wannan mizanta me yake cewa idan ku kawata ma'ana masalatayenku ku kawata ƙwararren ku ta fadimara alaikum kun goma yawo duk nan ne faɗi suna koyar da hadisun cikin sulasayen albani ya ce za ka ta masaji da ku wasu zaukata masaji da ku fadimara alaikum tunaci aka aka waye gari musulmi ku ga kawata ƙwararrnai da zeba da ado ƙwararrni kalliya aka waye gari kuka koma haka kuka mai da masallaci gidan kawa wurin ado kuma kun rushe aka da mace ta rushe wanda ba ka ake ba babu ce babu kima ta ta faddimaru alaikum ruwa ta fatar ta kan haka ta man zai ana yi ya ka ce annabi ce ayi da ana yi a madina a makka shine wani wani a madina muna waje wani malami ya karatu wani karon shehun tambaye na magana annabi sallallahu alaihi wasallam na magana masallaci na magana masallaci annabi sallama a ko ruwa annabi ya ce ka abin da masallaci an kabari kaza da wani ce wannan jama'a ce kusan da wani abu daya malami kace malami mai darasi a cikin masajin madina ne ya ce al'amari kullum akwai abin da yake shari'a ta ce a yi anima ta yi da abin da shugaba zai yi ko wani al'umma su yi gusa abin ya zama aiki ya ce zuna magana da kuke annabi ya ce ayi ga shi wannan ba bai cikin haka kare rigima kan shi wannan sarakuna ne wanda zai suka kansu bai da alaka bai turo ta magana da annabi ya ce ka a yado wannan su sun kansu ya zama hujja ba hujja bace ba ta ta magana magana sa kabari kabari da da hurku ana kare wajen shi wajen shi daga baya abin aka waye gari dai har zama tuma tsakiyar masallaci don abu gaba ne zo wannan ba aka hujja da cewa an mai da kabari tsakamin zuwa abubuwan bai da alaƙa da annabi sallallahu ko sahabbai kuna ke da mana shudu shugabanni kuma wani lokaci wannan abin zai zaman to taba shi wani bai iyaye zai zama fitina sai ga bai gyara ko san gyara sai ga bai gyarawa ne kenan kullum ana hujja da mai annabi ya takaci to yanzu dai muna magana ta shi cikin dalili da yace ba a karatu a wajen bayyanawa yace amul mutanen aikin mutanen Madina a sani na biyu yace annahu hukumul qur'an kaji ban magana yace kuma shine hukuncin qur'ani na mamu kai karatu dan Allah qala Allah ta'ala wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun shine qur'ani hukunta in ana karanta qur'ani ku shurara ku shuru dan ku samu jin kara ka wannan umurnin qur'ani ko sai ce wannan hukumin qur'ani ne kenan yace haka wada adartuhu sunnatul bi hadithaini kun sunna adartuhu ta karho wannan magana da hadisai guda biyu ba sai karho wannan magana hadisin ahadu ma ɗayan hadisai guda biyu hadisi da imam ibn husayn imam ibn husayn yake cewa kada alimtu anna ba'adakum khalijiniha wannan ruwa amsa yake cewa na san da wani iya ina karatu iya karatu annabi kenan ya fada iya karatu ana karatu wannan ruwa sanan nace duk da akanta ne aka samu maganganu guda biyu a wata ruwaya sai ce ɗayan ku kai karatu a cikin sallah sai fata ta kitab tun babu sallah ga wani bai da ta ko to amma wannan abin kuma an saki irin shi dan can wutar wata yi mali unazi'u to wani ya sai kawo maganar da aka mali na magana na ba ta kuma khalijiniya wani iya shiga mun cikin karatu daga shi annabi abu hurairah ce annabi sai ya tsawatarwa daga shi sahabbai suka tsaye da karatu a inda yake bayyanawa amma suna yi a ransu a ce aboye inda yake asarcewa to ka to wannan kinan sunna kenan ta biyu hadisin guda biyu da kika hujja da su wannan ruwaya ta annabi da yayi magana ya faɗa iya karatu ana karatu magana kenan الثاني قوله وإذا قرأ فأنصتوا حجة تبيو أحدثي النبي يقول إن لمن قرأتوك يشرو من شين حجة تبين عبد البر تتشوى وانا حجوجي قد أكو سوني سكا مدوغارا تا حجة هنيا بيت هنيا أكو يتكو ta harko aiki ahalar madina ta biyu amal ahalar madina ko ya ka da sai guda biyu suka ƙarfa wannan ayat ya ce a salis abu na uku a tarje wani maganu gaba daya abin wanda ya kamata a rinjayes duk sabarin da ake yi a yi kuka a yi abin da yake abin rinjayeswa wanda za a rinjayes yi ko rashin yi na rashin yin ya ce annal qira'ata ma'al imam la sabila ilaiha fa mata ya kara shi a ce mamu ya karatu ba liman ai babu hanyar zai karatu to shi zai karatu shi liman ya karatu ya ce fa'in ƙil ‘yan wani zai ce maka ai ya ƙara wasu sakatattun imam ai mamu zai karatu a inda liman ke shuru e kuma da aye ta ce a yi shuru to a ina mamu zai karatu ya su ce an ka ce zai a wajen mai sakata inda ce gari mutu ba alai wani dalilin a nan zai kai mamu ya karanta ƙulna shi ke cewa mai kuma za mu ce maka baka amsa ai a sukutu lazimin imam ai ba inda aka ɗora wa liman ya shunan karanta he wuce mai layi ta aka ɗora shi liman babu inda aka ɗora mai yin shirin ba laifin karanta fa kaifa yurakka farda alamalas bi faradin ya za a yi a ɗora farilla akan abin da ba farilla ba tun ba ɗora mashi ba ya shuru kuma kai ɗora ma kai karatu a wurin abin da babu shi magana kenan ya ce lasiyama wa ƙada wajadina wajahan lilƙirati fil jihar wahi ƙira'atul ƙalbi tadabbur wa tafakkur ce balle ma mun samu hanyar karatu a wurin bayanawa shine ka shurara zuciyarka tana jin abin da kana kana tadabbur shine kuran abin da liman ya karantawa shi nan kamar kana shura wa'azi ne kana shurare kana tadabbur kanshi shine aikin ka kai wa hadha nizamul qur'an wannan shine tsarin qur'ani a karanta kai ka shurara ba kada ya shi iya yi ya ce wal hadis kuma shi ne tsari na hadisi wa hifizul ibadati wa mura'atu sunna wa amal bitarji nan da kiyaye ibadan mutane kuma da kiyaye sunna kuma da aiki da abin da shi ne mahirin jayi ma'ana rishin karatun mamu ba lima inda ke bainawa shi ne wani bayanin da imina abu da ke ne a takaici gane ko wannan shi ne na maganar kasa akwai kamar saudiya ko su suna wala dalilin suna dan shuru amma shirin da ya kai adi abi ma bayan za a ma shirin za ka fatiya babu malin malamin wanda zai iya ma shuru kan da fatiya to inda akwai ta ne duk da akwai ruwaya da ta kawo sakata da liman ke yi amma ce ruwaya da ta inganta sakata hunayya ta tabbata ne ba da kira'ata kulliha dan shi kahin yayi shi ma ce kaman misalin ta kaman ajilin washi ne kaman cikin sana bidar ka ruwaya ruwaya bayani kaman kaman shurugin da yake ba ta dogo bace ba kaman misalin washi ajilin misali ka karkara ta gurin ka gaba kun kai rukuyi ka dan jima ba kurin kana ƙariya aya kai rukuyi amma a ce a tsaya bayan fatiya a yi shuru ruwa da ta kawo nan ba ta da inganci a takaici ya ce wa haɗa ikhtiyarun zuhuri wannan magana ta imam ta ibn abdulbar da ya yi wannan hanyoyi dalilai da ya kawo maka na ƙur'ani da sunna wanda suka rinjaye da mamu ba zai ba karatu bayan liman ko da fati a ce hede shurara wurin bayyanawa wannan bayanin ibn abdulbar ya yi yace shine iqtiyar imam zuhri cikin malaman tabi'a imam zuhri haka ibn abdul bar ibn mubarak cikin malaman tabi'a shi ma shi ma wannan ra'ayin ya zaba haka wa qawlu li malik haka magana ta imam malik wa ahmad ibn hanbal wa saq ibn rahuya ko rahawai wa nasarahu wa raja ibn taymiya ibn taymiya ma wannan abun ya kawo yace nasarahu ya kawo dalilai ya taimaki wannan ra'ayin ya kawo dalilai na yarda da ba da goyon baya kan mamu ba zai yi ba karatu bayan liman inda liman ke bainawa shi ne abinda yake wannan masala sai takabiratul intiqal sai maganar kabbarori na curuwa daga nan zuwa nan daga tsayuwa zuwa ruku'i daga tsayuwa zuwa sujada sujada zuwa sujada wannan dai kabara ta curuwa ta sake wuri ta da plasma a sallah ya ce yukabbir fi kulli rafa'in wa khafad wa qiyamin wa qu'ud illa fi rafa'i min ruku' fa innahu yaqul sami'a Allahu liman hamida mamu ko mai sallah zai kabbara cikin dukkan cikin dukkan dagawa da sunkuyawa a kowanne za ka yi kabara in za ka sunkuya haka in za ka ɗagu ya ce fa'anibin masa'ud ƙal ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yi kabbiru fi kula hafadin wa raf'in wa ƙiyamun wa ƙod ya ce na ganin sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara cikin dukkan sunkuyawa ko ɗagowa cikin dukkan tsayuwa haka cikin dukkan zama iyayen kabara rawu ahmad wanda sa'i wa tirmizi wa sahawu sun maƙal sai ya ce wannan mamu tirmizi kenan bayan inganta ruwal sai ya ce wala amal wa ale inda ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan haka aikin yake a wajen sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali akwai ya ce wa gairun da waninsu ma wani sahabbai wani wanda ya zano maka ne manya-manyan da ke duka khalifa guda hudu kowanne haka yake ya ce man ba adam na tabi'in haka da malaman almana almajiran sahabbai tabi'ai kenan da suke bayan sahabbai su ma haka suke wale amatul fuqaha wal ulama kai dukkan ma malaman fiqihu da sauran malamai na addini akan haka suke in ta magana ta wannan da ya kawo ta kare a nan kenan ta imam turmuzi ya ce fa'an abubakar bin abdurrahman bin haris annahu sami abu hurata radiyallahu anhu ya kul kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salah يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع سلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في سنتين ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة قال أبو هريرة كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا abinda yake wannan ruwaya cewa abu ya ba labarin cewa kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qam ila sala manzon sallallahu alaihi wasallam halin shi yanda yake in ya tashi zai sallah yukabbiru hina yaqum iya kabbara lokacin da ya tsaya thumma yukabbiru hina raka yana kabbara lokacin da za shi ruku'i kuma daga rukuyi ga in zai taso sun mai ƙul sami Allah liman hamida hina ya rafa'u ra'asahu hina rafa'u sulbahu min raka kenan iya sami Allah sami Allah liman hamida lokacin dagowa ne yake sami Allah liman hamida in ya mai tsaye cak sun mai ƙul wa huwa qa'im bayan mai tsaye cak zai ce rabbana lakal hamd qabala an yasjuda ka hanyar sujada sai ta anan hin albani rahimahullah da yake raddi ga masu magana cewa hatta ibn hazm ya wani raddi mai zahi kansu masu cewa ai mamu baiwa ya sami Allahu liman hamida sai dai ce rabbana wa lakal hamd bayan annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa innama iya ce sallu kama ra'aiti muni usalli kenan duk abinda annabi ke yi a sallah mataka bi cika kuyi ba haka za ku to shi annabi sallallahu alaihi wasallama da me yake dagowa daga ruku'i ya dagowa daga sami Allahu liman hamida take dagowa ba inda aka samu iya dagowa daga rabbana wa lakal hamd ita iyayinta ne a tsaye shi albani rahimahullah ke cewa idan ka ce liman bai sami alhamda to wani zikiri ka sa a wajen tasowa in ma ka ɗauki na tasowa ko ka ɗauki na bayan tsaya annabi zikiri biyu yake yi ɗaya in zai taso sami allahu liman hamida zikiri na biyu bayan ya meke rabbana wa lakal hamd don haka dai za mu ka a gaban insha allahu cewa kowanne za ka yi ko mamu ko liman zai yi kowanne yadda liman ya yi kai ma haka za ka yi sai a satin gaban sha'ala za mu yi da bayanin bi izinallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh